إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قوة الرجب hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1442 wadda ta yi daidai da uku ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka na jibois da ke unguwar tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 26 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata malam ya karantar da mu ainihin wato aqida ta imani da siradi wanda siradin nan wata gada ce da ake shimfiɗa ta akan wutar jahannama kuma kamar yadda muka karanta ubangiji ta'ala yakan sa wannan siradi ya kama wasu cikin mutane in kuma ya ga dama wasu su ƙetare wasu kuma su fada cikin wutar jahannama sannan mutane za su waye gari a wannan lokaci da haske gwargwadon imaninsu da ayyukansu kamar yadda muka karanta wasu za su tashi da haske amma wasu kuma a karan farko za su tashi da haske kuma daga baya hasken nasu ya buce wanda wannan kamar yadda ayoyin suka nuna su ne munafukai يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هزوا قرشان آيوين دموا كرنتا سنن الله تعالى كما يتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وأن يانون تشوى قوة أن ذا ستاشي دهسكي wannan zai taimaka musu wajen ƙetare su raɗi wasu kuma za su tashi ba haske wasu kuma da hasken daga baya kuma hasken ya buce kamar yadda muka karanta sannan muka shiga bayani game da imani da annabawan Allah da kuma mala'iku annabawan Allah na daga cikin rukunan imani ka yadda da su da waɗanda Allah ta'ala ya labarta mana su da waɗanda Ubangiji ta'ala bai labarta mana labarinsu ba dukkaninsu kai imani da su jumlatan wahida sannan mala'iku su ma kai imani da su cewa Allah maɗaukakin sarki yana da wasu bayi da ake kiransu mala'iku wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su daga haske kuma ba wanda ya san adadinsu sai Allah. amma daga ciki wasu Allah ta'ala ya ambaci sunayensu wasu ma hadda ayyukan da Allah ta'ala ya dora musu wasu kuma ba a ambaci sunayensu ba ballantana irin aikin da aka dora musu to da waɗanda aka ambace su ko aka ambaci ayyukansu da waɗanda ba ambata ba to wajibi ne ni da kai da sauran musulmi su zamanto sun yi imani da waɗannan bayi na Allah da ake kira mala'iku to bayan nan malam ya yi mana bayani cewa akwai ainihin wato kamar yahudawa ba su yarda da mala'ika jibril ba domin sun ce makiyinsu ne domin da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ta wata hanya aka aiko shi ba ta hanyar jibril ba to da za su yi imani har allah maɗaukakin sarki ya mayan musu da martani qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah sannan daga cikin kuma wasu da suke jingina kansu zuwa ga addinin musulunci akwai waɗanda su kuma suka ce jibrilu maha'inci ne wal iyazu billah suka ce domin risala ɗin manzancin an aiko shi ne da ita zuwa ga sayyidina ali amma ya miƙa ta ko ya kai wannan manzanci zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duk mun karanta satin da ya gabata da haka za mu tashi akan qalil muallif rahimahullah wa nu'minu bir rusuli wal anbiya yace mu kam mun yi imani da manzannin Allah da kuma annabawan Allah to menene bambanci tsakanin annabi da kuma manzo to sai malam yace wan nabiyyu shi annabi man uhiya ilaihi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighihi idan an tambaye ka me ya bambanta annabi da manzo to amsar shine shi annabi shine wanda aka aiko shi da shari'a ko wanda aka yi masa wahayin shari'a amma ba a umarce shi da ya isar ba wannan ɗaya ne daga cikin ta'arifi ma'ana fassarar da aka yi wa annabi shine wanda Allah ta'ala yana yi masa wahayi yakan aiko mala'ika zuwa gare shi da shari'a amma ba a umarce shi da ya isar ba wannan akwai fassarar da malamai suka yi wa annabi suka ce shine wannan war rasul shi kuma manzo man uhiya ilaihi bi shar'in shine wanda aka yi masa wahayin shari'a wa umira bi tablighihi sannan aka umarce shi isar kaga kenan dukkaninsu da annabi da manzo sun yi tarayya wajen karɓar wahayi dukkansu ana musu wahayi inda suka sha bamban a wannan ta'arifin shi annabi ba umarce shi ya isar ba shi kuma manzo an umarce shi ya isar ɗaya ne daga cikin fassarar da aka yi wa annabi da kuma manzo zaka ji wata fassarar nan gaba kuma wal farqu bainan nabiyyi war rasul dan haka bambanci tsakanin annabi da manzo annar rasula shi manzo yub'athu ana aiko shi bi shari'atin da shari'a munzalatin alai da aka saukar masa bi khilafin nabi sabanin annabi fa innahu domin shi annabi yub'athu ana aiko shi bi shari'atin munzalatin da shari'a da aka saukar alaman qablahu minar rusuli ga wanda suka gabace shi daga manzanni kaga wani ta'arifin ma'ana shi annabi shine wanda aka aiko shi ainihin wato a manzo kai shine wanda aka aiko shi da shari'a sabuwa ko kuma aka aiko shi da shari'a saukakkiya shi aka saukarwa da wannan shari'ar kafin shi ba a saukarwa wani irin wannan shari'ar ba shi kuma annabi shine wanda aka aiko shi da shari'ar da aka saukarwa annabawa ko manzannin da suka gabace shi ma'ana kamar an aiko shi ya yi aiki da littafin annabawan da suka gabace shi shi kuma kenan sai ya zama manzo shine wanda aka aiko shi da sabon manzanci kila ma aka saukamar da sabon littafi shi kuma annabi shine wanda aka aiko shi ya jaddada manzancin annabi ko annabawan da suka gabace shi an fahimta sai ce ka an biya ibani isra'il kamar annabawan da aka aika wa banu isra'ilawa fa'innahum domin su bu'isu an aika su bi risalati Musa alaihi salam da manzancin da aka aiko annabi Musa da shi bit taurati da attaura kenan duk annabawan banu Isra'ila sun zo sun yi aiki ne da attaurar da aka aiko annabi Musa da ita kenan a ta'arifin da muka yi bayani sai ya zamanto shi annabi Musa tunda shi ne ya fara aiki da attaura shi manzo ne amma annabawan da aka aiko bayan shi domin su yi aiki da attaura su kuma sunansu annabawa Allah ya sa an gane to inna anzalna taurata ubangiji ta'ala ce lalle mun saukar da attaura fiha a cikin ita attauran nan hudan akwai shari'a wa nur akwai haske yahkumu biha nabiyuna annabawa da yawa sun yi hukunci da ita a tauran nan allazina aslamu waɗanda suka miƙa wuya suwa suka yi wa hukunci da attaura lillazina hadu sun yi hukunci da attaura ga waɗanda suka ce sun tuba cikin yahudawa kenan warrabbaniyuna da waɗanda aka tarbiyyanta wal ahbar da kuma malaman fada-fada ko fasto-fasto ma'ana akwai attaura an saukar da ita ga annabi musa sannan akwai annabawa bayan annabi musa da suka zo suka yi hukunci da attaurar da aka saukarwa annabi musa yanzu kaga shi manzo ne annabawan da suka yi aiki da attaurar da aka aiko masa da ita annabawa ne su kuma fahim da haka su yahkumuna bitaurat suna yin hukunci ne da attaura allati unzilat ala musa wadda ita attauran nan an saukar da ita ne ga annabi musa alaihi salam walam ya'tu bi shari'atin mustaqilla su ba su zo da wata shari'a mai cin gashin kanta ba sun zo ne su yi aiki da attaurar da aka aiko annabi musa da ita kuma annabawa ne allah ne ya aiko su amma ba da sabon littafi da sabuwar shari'a mai cin gashin kanta ba a'a an aiko su ne su jaddada su yi aiki da attaurar da aka aiko annabi musa da ita bi khilafin rasul sabanin manzo shi manzo fa innahu ya'ti bi shari'atin mustaqilla shine wanda aka aiko shi yazo da shari'a mai cin gashin kanta wa yu'maru bi tablighiha kuma aka umarce shi ya isar da ita an gane wannan an saukar masa da sabuwar shari'a kuma an yi umarni da ya isar da ita wannan shine manzo amma nabiyu amma shi annabi fa yi umaru bi tabligi risalati man qablahu ana umartarsa ne ya isar da manzancin annabawa ko manzan da ya gabace shi kenan kafin shi an aiko wani manzan ya yi aiki da wannan shari'ar to shi kuma bayan wannan manzan ya tafi shi kuma sai aka aiko shi da aka aiko shi sai aka ce shi kuma ya yi aiki da shari'a da littafin manzan da ya gabace shi to wannan sunansa annabi wa qad yuha ilaihi fi qadiyatin khassa amma akan iya yi masa wahayi a wata mas'ala ta musamman duk da cewa yana aiki ne da littafin annabin da ya gabace shi ko manzan da ya gabace shi amma akan wasu matsaloli Allah kan iya yi masa wahayi akan wata matsala da ta shafi iya shi da zamanin da aka aiko shi amma bai fita daga cikin layin annabawa ba domin ba sabon littafi aka saukan masa ba mafhum hadha huwa al-farq a malam al-fawzan rahimahullah yace wannan shine bambanci tsakanin annabi da manzo wa man kafara bi nabiyyin wahidin duk wanda ya kafircewa annabi guda ɗaya cikin annabawa masu yawa fa huwa kafirun bil jami to ya kafircewa duka sauran su ba a zaɓa sai dai ka yadda da su duka ko kuma ka bar su duka amma ba zancen ka yadda da annabi kaza amma baka yadda da annabi kaza ba rashin yaddarka da annabi guda ɗaya cikin annabawan to ya rushe yaddarka da sauran annabawan ba kafirun hatta bin nabiyyin ladhi yaz'umu annahu yu'minu bihi malam yace ya kafirce har da annabin da yake da'awar yayi imani da shi idan misali kirista ne ce shi da yesu ya yadda kawai ya yadda ne da annabi isa amma bai yadda da annabci ko manzancin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba to kamar cewa ya bai yadda hadda manzancin annabi isa ba li'annal anbiya domin annabawa ikhwa yan uwan juna ne haka ba za su waro ba ba a iya raba su qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al annabawa ikhwatun li'allatin a wata ruwaya ikhwatun min allatin ‘yan uwa ne uwa kowa da tasa amma addini ɗaya ya haɗa su shine ma'ana ikhwatun li'allatin ko min allatin wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid shine ma'anar li'allatin kamar ka ce mahaifiyarsu daban-daban amma kuma addininsu guda ɗaya ne abinda ake nufi aƙidar da da'awar iri ɗaya ce amma shari'o'in sun bambanta wani annabin a shari'arsa ana iya yin kaza a wani annabin shi kuma a tasa shari'ar an hana yin kaza yanzu misali a shari'ar wasu annabawan idan aka je yaƙi aka ciyo ganima ba a rabawa amma a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta bambanta da sauran shari'o'in shi sai aka ce in an samo ganima a raba a shari'ar annabawan da suka gabata ba a yin sallah sai a gurin da aka tanada don yin sallah ba a yin taimama sai dai yin alwala da ruwa amma a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka shar'anta in ba ruwa a yi taimama ko kuma da ruwan amma ga wasu dalilai da za su hana yi amfani da ruwan aka ce yan taimama sannan aka waru wasu 'yan tsirarun wurare aka ce nan kadai ne ba a yadda mutum ya yi sallah ba amma duk ko ina zai iya yin sallah ba sai a masallaci ba kaga wannan shine ma'ana al'anbiya'u ikhwa li'allatin 'yan uwa ne amma kuma wato sun bambanta 'yan uwa ne wanda suke kamar uwa kowa da tasa amma kuma addininsu kuma uba ɗaya ma'ana shari'a kowa da tasa amma kuma aƙidar da da'awar iri ɗaya ce silsilatun wahida sarƙa ce guda ɗaya can ne guda ɗaya dukansu ɗariƙatuhum wahida tafarkin da suke tafiya duk guda ɗaya ne faman kazzaba bi wahidin minhum shi yasa duk wanda ya ƙaryata ɗaya daga cikinsu fa huwa mukazzibun bil jami to a takaice ya ƙaryata sauran duka li'anna allazi ma'a hadha domin abin da ke tare da wannan annabin ma'al akhar shine ke tare da ɗaya annabin da haka ba sa rabuwa kulluhum rusulullah kuma dukkaninsu manzannin Allah ne fallazi yaz'umu wanda yake riya annahu yu'minu bi Musa cewa shi fa da annabi Musa kawai yayi imani kal yahudi kaman yahudawa wa yakfuruna bi Isa su ce su sun kafirce wa annabi Isa wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun kafirce wa annabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam fa haula'i kafiruna bi jami'il anbiya malai ce waɗannan dukkan su yi musu kudin goro sun kafirce wa dukkan annabawan hatta nabiyya alladhi yaz'umuna annahum yu'minuna bihi har annabin da suke da'awar sun yi imani da shi shi ma sun kafirce masa sun karyata shi wa huwa Musa shine annabi Musa alaihi salam su Yahuda kenan li'anna fil kitabi alladhi ja'a bihi Musa domin a cikin littafin da Musa ya zo da shi na at-taura zikiran li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwai ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki qala ta'ala ubangiji ta'ala ce allazi yajidunahu maktuban indahum fit taura shine wanda suke samun labarinsa da bayanansa maktuban a rubuce indahum anan a wajensu fit taurata a cikin taura wal injil akwai bayani dalla-dalla daki-daki na labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura wal injil da injila ya amuruhum har da sufar annabi sallallahu alaihi wasallam duk an kawo ta cikin waɗannan littafan sufarsa shine ya amuruhum yana umartar mutane bil ma'rufi da abin da yake sananne a shari'a yana umarni da kyakkyawa wa yanhahum yana hana mabiyansa ko yana hana al'ummarsa anil munkar gabarin dukkan wani mummunan aiki wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan yana halatta musu abubuwan da suke daɗaɗa wa yuharrimu alaihimul khaba'ith kaman yanda yake haramta musu abubuwan kazanta wa yada'u anhum israhum sannan cikin aikinsa da sufarsa yana sauke musu nauyinsu duk wani abu da suka ɗauka suka ɗora na nauyi annabi ya zo ne ya sassabe wannan nauyin mutum ya zama yantacce ya ji shi sakayau babu wasu rataye-rataye da makale-makale da suke nauyaya masa jiki annabi ya zo ne don yi wannan aikin sannan kuma wal aghlal da ƙuƙumai ƙuƙumi ko maruruwa mari kenan allati kanat alaihim wadda aka ɗaure su ko kuma suke take kansu fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka ƙarfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi ula'ika humul muflihuna Allah ya ce waɗannan su kaɗai ne masu rabauta wannan labari ne ake hakaito mana abin da aka ba da sufar annabi kenan a cikin attaura da injila suratul arab aya ta 157 allazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su alkitaba littafi ya arifunahu suna sane da shi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya arifuna abu na'ahum kaman yanda suke sanin 'ya'yan cikinsu yanda ba yanda za a yi ɗanka ka manta da shi ko ka kasa sanin ɗanka to haka yahudawa da dukkan waɗanda suke ganin ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nan a rubuce a littattafansu sun san shi kaman yanda suka san 'ya'yansu suratul baqara aya ta 146 lakin sai dai hamalahumul hasadu hasada ce ta ɗebe su alal kufuri bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahum yuriduna alla ta kharujan nubuwa saboda su yahudawa abinda suka yi nufi sun nufi kada annabta ta fito ko kar annabta ta fita an bani isra'ila daga cikin jinsinsu na banu isra'il ya zamto duk annabin da Allah zai aiko to su manufarsu shine a aiko shi cikinsu a aiko shi ya zama ɗan bani isra'il ne fahim ya takiruna fadlallah kamar suna ƙoƙarin wato ihtikar ɓoye falalar Allah suna so su nuna falalar Allah tun da ba a cikinsu falalar ta fito ba to bari su koye ta amma in ba dan hassada ba sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne domin a cikin littafinsu na attaura da injila da an yi bayaninsa amma su abin da suka sa rai annabin ƙarshen zamani zai fito ne a yahudawa Allah ta'ala bai ga dama ba bai kaddara ya bayyana a cikinsu ba sai ya bayyana a cikin larabawa don haka sai suka yi ƙoƙarin yin adawa da wannan falala don haka bari su buce wannan haske bari su ƙaryata da wannan annabta ɗin am yahsudunan nasa ko dai kawai suna yi wa mutane hassada ne alama atahumullah bisa ga abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa fallazi hamalahum huwal hasad wal baghi abin da ya ɗebe su yasa suka ƙaryata da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane face hasada wal bagayu da zalunci wa illa in ba dan hasada ba in ba dan zalunci ba fahum ya'lamuna ai su sun sani annahu rasulullah shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne li'annahum domin su yahudawa yajidunahu suna samun labarinsa da bayaninsa fit taurati a cikin attaura wal injil da injila kazalika isa alaihi salam haka shi kansa annabi isa alaihi salam bashara yayi bushara bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama da bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa id qala isa ibn maryam ka tuna lokacin da annabi isa dan maryam yace ya bani isra'il ya ku banu isra'ilawa inni rasulullahi ilaikum lallai ni ɗan aiken Allah ne zuwa wajenku musaddiƙan kuma ni ɗin nan ina gaskatawa lima baina yadayya ga abin da ya gabace ni minat taurati na attaura ina ba, ba na zo ba ne don in ƙaryata attaura na zo ne don in gaskata cewa attaura da aka saukarwa annabi musa da annabawan da suka yi aiki da ita attauran gaskiya ne sannan kuma wa mubashiran a lokaci guda kuma in yi muku albishir bi rasulin da wani manzo na musamman yati da zai zo min ba'adi bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad ba dalilin da zai sa kirista ya ce bai yarda da annabi muhammadu ba sallahu alaihi wasallam banda dai an jijjirkita littafin an caccanza shi an shigar an fitar an gugurɓata shi amma game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'abota karanta bible sun ce akwai wannan wuraren da yawa a cikin bible ga annabi isa shi yake faɗa bayan ya zo ne ya tabbatar da manzancin annabawan da suka gabace shi sannan kuma ya yi wa mutane albishir cewa bayan shi akwai kuma wani manzan da za a aiko sunansa ahmad wa manin rasulun lazi ja a bada isa ka je ka karanta dukkan tarihi wani annabi ne ya zo bayan annabi isa lam ya'ti ba'da isa rasulun babu wani manzo da ya zo bayan annabi isa illa muhammadun sallallahu alaihi wasallam face annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasmuhu ahmad kuma sunansa ahmad wasmuhu muhammad sunansa muhammad walahu asma'un kathira banda wannan ma yana da sunaye da yawa fallazi yakfuru bi isa dan haka wanda ya kafirce wa annabi isa kafirun bil jami to ya sani ya kafirce wa duka sauran annabawan wallazi yakfuru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kafirce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirun bil jami to ya sani ya kafirce wa duka walihaza qala jalla wa ala dan haka ne ma ubangiji mai girma da daukaka yace kazzabat qaumu nuhin mursalin kazzabat qaumu nuhin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata al-mursalin manzanni tare da cewa manzo na farko da aka fara aikowa waye shine annabi nuhu ba a ma aiko ragowar annabawan ba amma sai Allah maɗaukakin sarki ce mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni domin ƙaryata shi ƙaryata sauran manzannin ne duk da ba su zo ba ma'a anna awwalar rusul tare da cewa farkon manzanni farkon manzo da Allah ya aiko nuhun shine annabi nuhu wahum kazzabu nuhan su kuma mutanen da aka aiko annabi nuhu nuhun suka karyata alaihi salam lakin qal sai dai ubangiji sai ce kazzabul mursalina sun karyata manzanni duka annabi nuhu kawai suka karyata amma Allah ce gaba ɗaya manzannin suka karyata wallazi yakfuru bi muhammadin ya'ani allazina ja'u min ba'di yana nufin manzannin da za su zo min ba'dihi bayan annabi no li'anna man kazzaba bi rasulin domin ka'idar shine duk wanda ya ƙaryata manzo guda ɗaya mukazzibun bi jami'in rusul to kamar ya ƙaryata dukkan sauran manzannin ne shi sa a wani gurin Allah ta'ala yace kazzabat samudul mursalina samudawa sun ƙaryata manzanni tare da cewa annabinsu da aka aiko musu suka karyata amma da manzannin da suka gabaci annabi salih da waɗanda suka zo bayan annabi salihu Allah ya ce duk sun karyata su tun da sun karyata salihu to sun karyata sauran ma duka kazzaba ashabul aikatil mursalin Allah madaukakin sarki ce ashabul aika su ma sun karyata manzanni mutanen annabi shu'aib Allah ya ce su ma sun karyata manzanni amma in ka koma za ka ga manzansu suka karyata amma Allah ta'ala ce wannan ƙaryata manzan da suka yi daidai yake da ƙaryata dukkan sauran manzannin fallazi yakfuru bi wahidin dan haka wanda ya kafurcewa guda ɗaya huwa kafirin bil jami daidai yake da kafurcewa duka innal ladhina yakfuruna billahi Allah ta'ala ce lalle waɗannan da suke kafurcewa Allah wa rusulihi suke kafurcewa manzanninsa wa yuriduna sannan suna nufin an yi farriƙo bainan lahi wa rusuli su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa ya ƙuluna suna wato su dinga cewa nu'uminu bi ba'adin mun yi imani da wasu wa nakfuru bi ba'adin mun kafurcewa wasu wa yuriduna suna nufin an yattakhidhu baina zalika sabila su riƙi wata hanya tsakankanin wannan ula'ika humul kafiru na haƙa Allah ya ce waɗannan su ne kafirai na haƙiƙa kafirai na gaskiya wanda babu shakku a kansu su ne waɗanda suke ƙoƙarin raba Allah da manzanninsa ko suke bambantawa tsakanin manzanni ma annahum yu'minuna bi ba'din tare da cewa fa sun yi imani da wasu manzannin lakin sai dai la yakfil imanu bil ba'd imani da wani bangare baya wadatarwa balla budda min al imani bil jami ba makawa sai dai mutum yayi imani da duka li'annahum kullahum li'annahum kullahum rusulullah domin dukkaninsu manzannin Allah ne wa kulluhum ja'u min indillah kuma dukkaninsu sun zo ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala yubashiru awwaluhum bi akhirihim shi yasa in ka bi su zaka ji na farkon su yana yin albishir da zuwan na ƙarshen su yubashiru awwaluhum na farkon su zaka ji yana yin bushara bi akhirihim da wanda zai zo a ƙarshe wa yu'minu akhiruhum kuma zaka ji na ƙarshen su yana yin imani bi awwalihim da na farkon su alaihimus salatu wassalam amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su hadha mazhabul muslimina imani da manzannin Allah da annabawa duka ba tare da urarrabewa ba wannan ita ce mazhabar musulmai wa ahlus sunnati wal jama'a da kuma ahlus sunnati wal jama'a Allah ya samu a cikin su qala al muallif rahimahullah imam al barbahari Allah ya masa rahama yace ga wata gaba sabuwa wal imanu sannan yin imani bi annal jannata haqqun cewa aljanna gaskiya ce wannar haƙƙun kuma wuta ma gaskiya ce wa annahuma da kuma yin imani cewa annahuma da aljanna da wutar makhlukatani an halicce su aljannatu ita aljannar fis sama'i sabi'a tana can a sama ta bakwai wa saqafuha al arshu abin da ya yi mata rufi shine al'arshin ubangiji wannaru ita kuma wuta ta hatal ardi sabi'a a sufula tana ƙarƙashin ƙasa ta bakwai wa huma aljannar da wutar makalukata ne an riga an halice su sannan kuma ka yi imani cewa ƙad alimallahu ta'ala tabbas Ubangiji ta'ala ya san adada ahalil janna adadin ‘yan aljanna wa man yadkhuluha da duk wanda za su shiga aljanna Allah ya san su da sunayensu da komai nasu Allah ya sani wa adada ahalin nar Allah ya san adadin ‘yan wuta mutum nawa ne za su shiga wuta Allah ya san adadin wa man yadkhuluha Allah ya san da wani wani zai shiga wuta wane dan wuta ne wane dan wuta ne wane zai shiga amma zai fito wane in ya shiga ya shiga kenan wane zai kwana kaza wane zai kaza Allah duk ya san wannan bayanin Allah ka nesanta mu da ita la tafaniya ne abada sannan da aljannar da wutar ba sa karewa har abada wannan yana nuna ma in ni'ima ce to ni'ima ce har abada Allah ka samu a cikinta in azaba ce har abada ita ma Allah ya tsare baƙa'uhuma ma'a baƙa'illa wanzuwar aljanna da wuta tare da wanzuwar Ubangiji ta'ala ne abadal abidina har abadan abidina wa daharar dahiri na tsawon zamani wa Adamu alaihi salam annabi Adam alaihi salam kana ya taɓa kasancewa fil jannatil baqiyatil makhluqa a cikin wata aljanna albaqiya wanzajjiya almakhaluka wadda aka halicce ta fa ukhrija minha amma sai kuma kaddara ta riga fata sai aka fitar da shi daga cikin ta ba'da ma asallaha subhanahu wata'ala bayan ya sabu ubangiji subhanahu wata'ala ash-sharh sharhi min arkanil iman malai ce na daga cikin rukunan imani al-imanu bil yawmil akhir kayi imani da ranar ƙarshe ba za a sake wata rana ba banda wannan ita ce ta ƙarshe bi jami'i ma fihi da kuma dukkan abin da ya zo cikin wannan ranar ba ita ranar ce kaɗai za ta zo ba akwai wasu abubuwa da suke da alaƙa da ita kamar yadda ka yadda da wannan ranar to duk abin da ya rataye da wannan ranar yake da alaƙa da shi shi ma ka yadda da shi wa mimma fil yawmil akhiri aljannatu wan nar na daga abin da yake da alaƙa da ranar lahira shine akwai aljanna akwai wuta wa huma waɗannan aljanna da wuta dara aljaza'i gidaje ne guda biyu na sakamako falmuminuna su muminai fil jannati suna cikin aljanna allati uiddat lil muttaqina aljannar da aka tattale ta aka tanade ta ga masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhum wal kuffar su kuma kafirai finnar su kuma suna cikin wuta allati u'iddat lil kafirin wadda aka tattale ta aka tanade ta ga kafirai a'azana Allahu minan nar fahuma dara aljaza don haka wa'annan gidaje guda biyu mala yace gidaje ne na sakamako wa duniya ita ko wannan duniyar da muke cikinta daru amalin gidan aiki kenan laisa fiha jaza'un babu wani sakamako da ake yi wa mutum a cikin wannan gidan aiki ne nan wal akhiratu ita kuma lahirar daru jaza'in ita ce gidan sakamakon aikin da mutum ya tsururuta a wannan duniyar walaisa fiha amalun can kuma ba aiki kwata-kwata an daina ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin haji ba duk ayyuka an daina nan ne gidan aiki can kuma wajen girbar aikin da haka in an je can kar ka sa ran aiki a babu in mutum aljanna ya shiga ba aiki kwata-kwata jin daɗi ne da hutu an gama aiki nan ne gidan aiki can kuma gidan sakamako ne kar ka sa ran sakamako a nan kamar yadda karka sa ran aiki a can an raba maka dage ka yi aiki tukuru a nan don ka girbi sakamakon aikin da kai a can mafhum faman lam yu'min bil jannati wan nar duk wanda bai yi imani da aljanna da wuta ba fa huwa kafirun wannan ya ban musulunci ya kafirta li'annahu la budda domin ba makawa an yashmalal imanu imani ya kunshi kullama saha duk abin da ya inganta fil yawmil akhir da zai faru a ranar lahira daga cikin ku abin da zai faru a ranar lahira za a girbi aiki wasu za su tafi aljanna wasu za su tafi wuta sai wani ya ce ba wannan kenan yanzu in an yi aiki a nan in an je can ba sakamako to ina makoman mutane yanzu da wanda ya yi nagari da wanda ya yi mugu duk hukuncinsu ɗaya ba makoma rashin yadda da aljanna da wuta wannan kafirci ne in jimala wa min zalika aljannatu wan nar wanda na daga cikin abin da ya jibunci ranar lahira shine akwai aljanna akwai wuta hadha mazkurun fil qur'an wannan ko maganar aljanna maganar wuta mazkurun an ambace ta fil qur'ani a cikin alqur'ani fi mawadi'a a wurare da dama fallazi yakfuru bihima dan haka duk wanda ya kafirce wa aljanna da wuta yace babu aw yu'awwiluhuma ko yayi musu tawili kal qaramita kamar qaramitawa wasu bangare ne na shi'a da ake kiran su qaramita suna daga cikin wanda su suna da ja suna da shakka da tababa game da aljanna da wuta walbatiniya da 'yan batiniya su ma duk wasu aƙidu ne karamita da batiniya wayannan su guda biyun fa'innahum su kam yu'awwilunahuma suna yi wa waɗannan gidaje guda biyu tawili suna yi wa aljanna tawili suna yi wa wuta tawili fa ha'ula'i kuffarun billah waɗannan sun kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala fala budda min al-imani bil jannati wan nar domin ba makawa mutum yayi imani da aljanna da wuta wa annahuma darani haqiqiyatani domin aljanna da wutan nan gidaje ne guda biyu tabbatattu darul lil muttaqin wa darul lil kafirin gidan masu tsoron Allah da gidan kafirai wa huma baqiyatani kuma waɗannan gidajen wanzazzu ne wa huma mawjudatan al'an kuma suna nan yanzu haka aljanna tana nan wuta tana nan makhluqatan al'an an halicce su yanzu haka wa baqiyatani sannan gidaje ne guda biyu da za su ci gaba da wato wanzuwa la tafanayani la tafnayani ba za su kare ba ba sa karewa qala allah ta'ala fil janna ubangiji ta'ala ya faɗa game da aljanna yace uiddat lil muttaqin an tanadi aljanna ga masu tsoron Allah wa qala finnar game da wuta kuma yace uiddat lil kafirin an tanadi wuta ga kafirai wa kalimatu uiddat ka duba kalmar uiddat da Allah ya yi amfani da ita a aljanna ya kuma sake yin amfani da ita a wuta can ya ce uiddat lil muttaqina aljanna nan ya ce uiddat lil kafirina wuta kenan sai ya ce to wannan dalilun gudan dalili ne ala annaha maujuda akan cewa aljannan nan da wuta samammu ne wa mu'adda tanadaddu ne an tanade su walaisa ma'anahu annaha tukhlaqu fi ma ba'du wannan kalmomi na uiddat ba suna nufin sai nan gaba za a halice su ba walaisa ma'anahu ba ma'anarsu tana nufin annaha ita aljanna da ita wutar tukhlaqu za a halice su ne fi ma ba'du nan gaba a'a yanzu maganar da ake an halice su suna nan bi dalili malace saboda dalilin annan nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ashiya'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu abubuwa ta dullu ala wujudil jannati wan nar abubuwan nan in ka kalle su suna nuni akan samuwar aljanna da wuta minha na daga cikin irin waɗannan maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna shiddatal har lalle tsananin zafi da zaka ji wani lokaci gari ya ɗau zafi ka kunna fanka ita ma ka ji tana ba da zafi ka yi wanka ka ji kuma kamar da ruwan ɗumi kai wanka ba iska ka dinga jin zafi ka ga mutum yana tsiyaya kamar mai to wannan tsananin zafin annabi ya ce min faihi jahannam tiririn wutar jahannama ne akwai ta ko babu ya nuna akwai ta in babu ita ina za a samu tiririnta yana daga cikin tiririn jahannama in ta yi wannan tiririn to shine sai ka ji gari ya ɗau zafi mai tsanani wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 511 imam muslim hadisi na 616 hadisi ne na abi dhar al-gifari Allah ya kara masa yadda kuma wa akhrajahu da bukhari da muslim har wa yau sun sake fitar da shi ta hadisin abi huraira radiyallahu an wa qala fi shiddatil bard game da tsananin sanyi nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce ja'alallahu li jahannama nafasai ubangiji ya ba wa wutar jahannama damar ta yi numfarfashe guda biyu nafasan fisai ta yi numfashi guda ɗaya lokacin bazara wa zalika a harru ma ta jiduna wannan lokacin shine mafi tsananin lokacin da za ku ji zafi lokacin da ta yi wannan numfashin to shine lokacin bazara ka ji ko ina zafi masallaci zafi ina zafi in ka je ka ji ino iskan mata tsaya cak to irin wannan lokacin da zaka ji irin wannan zafin mai tsanani to ɗaya ne daga cikin numfashin wutar jahannama da Allah ta'ala ya bi mata izini ta yi wa nafasan ɗaya numfashin kuwa tana yin sa ne fishita a lokacin sanyi wato ishi ne wanda bahaushe ke cewa jaura a sa mutum kaga ya sa riguna biyu uku amma karkarwa yake kaga mutum yana cikin ɗaki an rurrufe ko'ina amma sanyi yake ji to irin wannan lokacin wa zalika shiddatul bard wannan tsananin zafin fahuwa min zamhariri jahannam shi ake kira zamharira wannan yana daga cikin wato tiririn sanyi irin na wutar jahannama Allah kiyaye wani hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi na 512 Imam Muslim hadisi na 615 da 617 hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda fadalla ala annahuma mawjudatani mala yace wannan hadisan suna nuni akan cewa da aljanna da wuta samammu ne suna nan akwai su wal jannatu kadhalika mawjuda aljanna ita ma samammiya ce a'addaha Allahu lil muttaqin Allah ya tattale ta ga masu tsoron Allah wa wakkala bihima mala'ika ya wakilta musu mala'iku kuma aljannar an wakilta mata mala'iku haka ita ma wutar an wakilta mata mala'iku wa fi hadithi ubada ta bin samit ya zo cikin hadithin ubada dan samit radiyallahu an Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya tabbatar ya yadda da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna isa abdullah kuma ya yadda annabi isa bawan allah ne ba dan allah bane ba allah bane wa rasuluhu kuma ya yadda manzan allah ne wa kalimatuhu kuma ya yadda kalma ce ta allah ta kun fayakun alqaha ila maryam da ya jefa ta gana na maryam wa ruhun min kuma annabi isa ruhi ne mallakar allah wa annal jannata haqqun kuma ya yadda aljanna gaskiya ce wannara haqqun ya yadda wuta gaskiya ce adkhalahu Allahu aljanna manzon Allah ce Allah zai shigar da mutum aljanna alama kana min al'amal gwargwadon abin da ya kasance na yi na aiki wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 3252 Imam Muslim a hadisi na 28 hadisin Ubadah bin Samit radiyallahu an ash-shahid fi qawli mahallu shahid yana cikin faɗinsa bi annal jannata haƙƙun wannaru haƙƙun cewa aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce wa filistiftahin nabi sallallahu alaihi wasallam li salatin layl haka a cikin ainihin wato a cikin wato du'a'ul istiftah wato addu'ar buɗe sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan an an yi kabbara kafin a fara karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan yin shiru yana karanta du'a'ul istiftah to a cikin wannan addu'ar buɗe sallah din li salatin layli idan sallar dare zai yi annahu qal yana yin wata doguwar du'a'ul istiftah a cikin ta akwai liqa'uka haqqun haduwa da kai Allah gaskiya ne wa wa'aduka haqqun alƙawarinka Allah gaskiya ne waljannatu haƙun aljanna gaskiya ce wannaru haƙun ita ma wuta gaskiya ce wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda imam bukhari ya rawaito shi hadithi na 1069 da kuma imam muslim hadithi na 769 hadithin abdullahi dan abbas qawluhu fadin sa wa annahuma makhluqatan ay makhluqatan al'an ma'ana an halice su yanzu haka qawluhu aljannatu fis sama'i sabi'a wa saqafuha al'arsh faɗin malam da ya ce aljanna fa tana sama ta bakwai kuma rukunta shine al'arshi hadha saha fil hadith wannan magana ta malam ta inganta a cikin hadisi inna fil jannati mi'ata daraja manzon Allah ya ce a cikin aljanna akwai matattakala ma'ana akwai daraja daraja matattakala har guda ɗari a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tanadi wannan daraja har guda ɗarin ga waɗanda suka yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ma baina darajatai ne tsakanin daraja ta farko da ta biyu kama baina sama'i wal ard tazarar kamar tsakanin sama da ƙasa da hakan aka ce an ba mutum daraja ɗaya a aljanna to darajar ana nufin daga step na ɗaya zuwa na biyu tazarar kamar tazaran tafiyan nisan tsakanin sama da ƙasa fa'iza sa'altumullaha idan har za ku roƙi Allah fas'aluhul firdaus manzo Allah ce in za ka roƙi Allah ka roƙe shi jannatul firdaus fa innahu domin ita jannatul firdaus awsatul janna ita ce mafi tsada cikin aljanna wa a'lal janna ita ce mafi ɗaukaka a cikin aljanna wa fawqahu arshur rahman a samanta abin da ya mata rufi al'arshin ubangiji mai rahama wa minhu daga jannatul firdaus tafajjaru anharul janna ƙoramin aljanna ɗin nan fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun a min labanin ko lazzatin lisharibin wa anharun min khamrin a'a fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa kaga guda hudu kenan to waɗannan ƙoramin gaba ɗayansu an yi wayarin ɗinsu ne daga jannatul firdaus suke tafiya da inda za su daga cikin jannatul firdaus tafajjaru anharul janna wato ƙoramin gidan aljanna daga nan duk gaba ɗayansu suke fantsama su tafi da inda za su dalla amin dalla ala annal jannata fi sama wannan ya sake nuna mana ashe aljanna tana sama fi illiyin a can saman sama qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce kalla al'amarin ba haka yake ba inna kitabal abrar lalle littafin da aka rubuta managartan bayi lafi illiyin yana illiyin a'ala shay illiyin ko shine mafi kololuwar abu shi ake kira illiyin wannaru ita ko wuta fi asfalis safi asfalis safilin tana kasan kasa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce kalla inna kitabal fujjar littafin sunan da aka rubuta alfujjar ko rawukan da fujjar wato fajirai lafi sijjin suna cikin sijjin Allah ya ce wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wannan kaga sun nuna cewa ita wuta ga inda take aljanna kuma ga inda take duk wannan malam ya kawo mana dan ya sake tabbatar mana da cewa aljanna tana nan wuta tana nan Allah ta'ala ya tanadi aljanna tana sama wuta tana ƙasa to sai mu tsaya nan an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama